أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na sha shida ga watan jumada al'ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara 2024 miladiyya mun haɗu a wannan masallaci na sheikh muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya domin gabatar da ci gaba da karatuttuka da muke a wannan masallaci a kowane yammaci na litinin cikin littafi kuma da muke karatu mai suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na babban malami ibn al-qayyim Allah ta'ala mishi rahma sannan muna karantawa karkashin tahzibi na sa'ad ibn abdurrahman al-husayn dukkan su Allah ta'ala ya saka ya musu da alkhairi zama na karshe da muka yi mun yi bayani ne akan abin da ya shafi sulhul hudaybiya akan sulhul hudaybiya a nan muka tsaya mala yana mana bayani akan yaƙoƙi da annabi sallallahu ya yi mun ji yanda abin da ya faru a sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka domin ya gabatar da umara kafirai suka tare suka hana shi shiga annabi sallallahu da ƙarshe suka nemi ai sulhu aka yi sulhu sulhun da bai wa musulmai daɗi ba saboda a ganin musulmai a lokacin ta yaya wanda ya ci tafiya daga makka daga madina ya tafo makka a irin tafiya ta da sawu da raƙumi ya zo kuma yana ganin makka hanci da baki ma'ana ko da rarrafe zai shiga kuma a ce ba zai shiga ba sai wata shekarar ya dawo su umar radiyallahu anhu abin bai musu daɗi ba to amma allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya sanya wannan ya zamo nasara da buɗe ga musulmai da musulunci ya sanya wannan ɗin ya ba da nasara ga musulmai domin daga cikin sharaɗin da suka yi a wannan lokaci kamar yadda muka karanta sun yi sharaɗin cewar idan mutum ya musulunta ɗan madina ɗan makka ya musulunta ya je madina to annabi zai dawo musu da shi idan kuma mutum ya ridda daga madina ya dawo makka to ba za su dawo da shi ba ba a gama rubuta wannan sulhun ba abu jandal ya zo daga makka cikin sasari da kir ya zo cikin musulmai kucece ne wanda yake rubuta sharaɗin ta ɓangaren kafirai suhail ya ce ga farkon wanda za mu fara da shi ya ce sai ka bani wannan annabi sassan ya ce tukunna ba a gama sharaɗin ba ya ce to wallahi ba zan koyi sulhu da kai ba annabi ya ce to kaje to haka dai suka yi sharuɗa na wato ainihin ta'addanci amma annabi sassan da wahayi na Allah annabi Allah ya ce da shi karɓa haka wanda hakan kuma ya zamo mi nasara wato ainihin ga musulunci ga kuma musulmai yau dai gabar da zamu tashi gaba ce da malaye mata matashiya da suna ghazwatu khaybar wato yaƙin khaybar su ma waɗannan yahudawa ne da bisa umarni da Allah Allah ta'ala ya sa aka kakkaɓe su kun san bai yahude ɗaya a ƙasa ba ma a gari ba yana iya hana ƙasar ta zauna lafiya yahudawa wani tsatso ne mafi sharrin tsatso shi yasa annabi musa ya zamo mai zafi saboda an tura shi zuwa ga yahudawa yahudawan da aka tura annabi musa ya kiraye su zuwa ga tauhidi su ne suka ce in sun shiga wuta ma wasu 'yan kwanaki ne za a ƙona su lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda suka ce wasu 'yan kwanaki ne kawai bai wuce kwanakin da ka iyayensu suka bauta dan mariki ba za a azabtar da su yahuda wannan su ne suka ce layya da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce in ka ganka a aljanna to kai bai yahude ne ko kirista amma bayan su ba wanda zai shiga aljanna yahuda su ne suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su 'ya'yan Allah ne kuma su Allah ya fi so amma duk da haka suka ce yadullahi maghlula suka ce Allah marowaci ne kuma suka ce inna Allah faqir wa nahnu aghniya suka ce Allah talaka ne mun fi shi kuɗi waɗannan su ne yahudawa to da annabi sallallahu ya je kewaye da shi madina kun sai ya samu yahudawa to ya sha wuya ya samu yahudawan banu quraiza da banu nadir da banu qainuqa waɗannan yahudawan da suka sa shi a gaba walla annabi bai iya numfashi ba sai da aka ka shi yasa yanzu middle east ba za ta zauna lafiya ba matukar akwai isra'il a gurin matukar akwai yahudawa a gurin in aka sa ba yahude ya shigo tsakiyar guri sai ya baza taron daga cikin aƙidar yahudawa da manufarsu akwai raba kai wataran kun san da gaba ne a tsakanin mutanen madina musamman aus da khazraj kabilu guda biyu ana bakar gaba da musulunci ya zo sai Allah ta'ala da rahamarsa da ni'imarsa sai ya haɗa kansu shine wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا da ni'imar musulunci sai ga ƙabilun larabawa guda biyu da aus da khazraj sun zama 'yan uwan juna wannan ya munana wa yahuda bai musu daɗi ba don haka watanen da suka ga aus da khazraj suna zaune cikin ni'ima da rumfa ta musulunci yahudawa suka cewa zai je tarwatsa taron na wani bai yahuda ya je cikinsu bai gushe ba yana tono musu gabar da ta faru tsakanin iyayensu da yadda aka kashe bangare kaza aka rusa bangare kaza sai da ya tono wannan gabar a jikinsu kowa ya fara ji to kirma na yanzu in kun isa ku ɗauko takwabi a sake karawa annabi yana gida aka ba shi labari ga wani bai hude ya zo ya tada fitina a cikin sahabbansa annabi ya tafo da sauri sannan ya rarrashe su fa ya musu nasiha sannan talafa wannan shine bai hude idan jiya haka suke a tunaninku yau sun sanja ba za su sanja ba idan kakaninsu haka suke a tunaninku jikokin za su sanja ga kashe mutane kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun in aka tura musu manzo ko su ce ƙarya yake ko su kashe shi don haka behude daina za a musalta maka behude ya wuce lissafi Allah ta'ala ya mana kariya daga sharrinsu to waɗannan masu yahudawa ne da Allah ya ce a kakkaɓe su mala yake cewa ghazwatu khaybar qala ibn ishaq babban malamin tarihi ibn ishaq yake cewa haddathani zuhri an urwa an marwan ibn al-hakam wal miswar ibn makrama أنهما حدثاه جميعا قالا ابن إسحاق yake cewa zuhuri ya bani labari daga urwa daga marwan dan al-hakam da kuma miswar dukkansu sun ba shi labari cewar sun ce in sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya annabi ya juya shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya koma madina fa nazalat alaihi suratul fath sai Allah ya saukar masa da suratul fath inna fatahna laka fathan mubina har umar radiyallahu anhu ya ce wannan ɗin buɗe ne ya rasulullah duk gashi sun yi sharaɗi na ta'addanci duk a buɗe yake fi ma baina makkata wal madina tsakanin makka da madina aka saukar masa wannan sura amma duk da haka sura za a kira ta mai madaniya yar madina saboda malamai suka ce abinda aka saukarwa annabi kafin hijira sunan shi makkiya dan makka amma abinda aka saukarwa annabi bayan hijira ko da a wajen madina ne sunan shi madani dan madina fa Allahu azza wa jalla fiha khaybar a cikin wannan surar sai Allah ya bawa manzansa sallama khaybar qala Allah ta'ala Allah ya ce wa'adakum Allah maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhi Allah ya muku alkawarin wasu ganima da za ku ɗiba ku kama amma Allah ya gaugauto muku da wannan ai khaybar ita ce khaybar ma'ana sahabbai za su yi nasara su samu ganiman khaybar فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة قل ذي الحجة a watan zilhajja sai annabi sassalam ya dawo madina fa qama biha annabi ya zauna a madina hatta sara ila khaybar fil muharram da watan al muharram ya kama annabi sassalam sai tafi zuwa ga khaybar fa nazala rasulullah sassalam bin raji' annabi sai sauka yayi sansani a wani waje da ake ce da shi ar raji' wadin baina khaybar wa ghatfan wato wani kwari ne tsakanin khaibar ɗin da ghatfan fa takhawwafa an tamaddahum ghatfan annabi yayi haka ne tsoron kada me kabilan ghatfan ɗin nan su auko mishi fa bata biha hatta asbaha sai ya zauna anan ya tare har asuba ta yi gari ya waye fa gada ilaihim annabi sai ya tafi zuwa ga wato khaibar ɗin walamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaibar to annabi da ya isa zuwa ga khaibar salla biha subh annabi sai ya sallaci asuba daga cikin shirya annabi sallama kuma a wannan gabar mu fahimta idan zai ci gari da yaƙi yana saurara da asuba ya ji kiran sallah idan bai ji ba sai ya aukan musu kafire ne idan ya ji sai ya haƙura kun ji shiryarsa sallallahu alaihi wasallam ina waɗanda suke garin masu sallah da sunan cewar jihadi suke ko kuma da cewa su 'yan ta'adda ne su zai su cimma wa mutane a masallaci wani addini suke yi annabi musallallahu alaihi wasallam idan ya ji kiran sallah to ba zai aukan magari ba garin musulmai ne amma mu an yi wani zamani kana la ilaha illallah ma suna harbe ka kuna la ilaha illallah a masallaci suna tayar muku bom kuma a cikin sun a samu wani ya fito ya ce mu muka tada wannan bom din kun gonan ba addinin annabi muhammad ba suke son sallam shi yasa allah bai taimake su ba allah ya sa aka tarwatsa su allah ya daidaita su baka jin labarin su saboda allah yana taimakon wanda ya tsayu daidai ne akan addinin shi allah ya shiryar da mu don haka wa rakibal muslimun musulmai suka hawa abun hawa fa kharaja ahla khaybar fa kharaja ahlu khaybara bi masahihim wa makatilihim to anan mutanen khaibar annabi ya aukan musu ne ba su san da zuwan shi ba su sun yi ta'addancin su sun zata sun ci bilis sai sun fito da kayan gonakinsu da wato ainihin kwallayensu ko wannan kwanukansu na tafiya gona da kuma mai fartanyinsu saboda manoma ne su wala yash'urun ba su san annabi su san ya zo ba bal kharaju li ardihim a kawai sun fito zuwa ga gonakinsu ne falamma ra'awul jaysh da suka ga wannan rindina raja'u haribina ila madinatihim sai suka ruga zuwa ga garin suka komo gida wanda yake nuna yahuda matsorata ne an gane yahuda ba su da karfi shi yasa kullum suke kulla kawance duk wanda kaji yana cewa mu zo mu kulla kawance in an zo mun mu tare to bai da karfi ne mai karfi ba kawance da kowa don haka har amerika da kuke gabata da karbi saboda kawance take tana hada kungiyar neto ta hada wasu kungiyoyin waye kasashe masu kaza mai karfi ba ruwansa musulmai kuma su suke da wannan kawai iya karfin saboda su karfinsu daga wajen allah ne an gane don haka duk wanda karfinsa daga taimakon allah ne to baya bukatan taimakon kowa a duniya musulmai yan hikon na na dubu uku kafirai dubu goma amma sun zo sun juya musulmai ba su kai dubu goma ba sun je ruma dubu ɗari biyu amma ba a iya kashe musulmai adadi mai yawa ba don haka shi musulmi wanda ya rike Allah Allah ya alƙawari wa kana haƙƙan alaina nasulul mu'mini muminai inda sun rike addini daidai wallahi duk duniya ta taru Allah ba zai ba da nasara a kansu ba da haka mai riko da addininmu su kuma yahuda matsorata ne faƙala annabi sallam annabi da ya ga sun juya sai ya ce allahu akbar kharibat khaibar ya ce allah mai girma khaibar ta ruguje allahu akbar kharibat khaibar ya ce allah mai girma khaibar ta rushe inna idan nazalna bi sahati qaumin fasa a sabahul munzari ya ce mu in muka sauka a filin wasu mutane to safiyarsu ta yi muni walamma danan nabi sallallahu min khaybar lailatar dukhul ilaiha daren da annabi sallallahu zai shiga khaybar amma annabi yana shiga da taka tsantsan ne saboda ya san suwa yahudawa an gane yahuda sun iya shigo shigo ba zarfi dan haka sai annabi sallallahu yake shiga cikin nutsuwa to daren da za a shiga wannan rigar tasu a ci su da yaƙi ƙala annabi sai ya ce da daddare la'u'tiyan na hadhihi rayata gadan wallahi zan ba da tutar yaƙin nan gobe a wani mutum rajulan wani mutum yuhibbullaha wa rasula mutumin nan yana son Allah yana son manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasulu Allah da manzon Allah suna son shi yaftahu Allahu ala yadayhi sannan Allah zai ba da nasara a hannun shi فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها mutane sabai sai suka wayi gari kowa yana fatan wa za a ba wannan tutar kuma a wannan sabai kowa ya fata ina ma shi aka bawa ba wai fa dan san suna son mulki ba a'a sai dan yabo da aka yi ga mutumin cewar yana son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah suna son shi yanzu aka yi cewa kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shin Allah yana son ka manzon Allah yana zan ka to shine abin tambaya to shi wannan wanda za a bawan annabi ya tabbatar masa da haka falamma asbahan nas da mutane suka wayi gari gadau ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha sai suka wayi gari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana fata a bashi wannan tutar sahabbai amma kunji manufar shine su ci wannan gajiyar soyayyar Allah da ta manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam faqala to ku ji rabon mutum aina aliyu bin abi talib duk a cikin wanda suka zo aliyu bayan amma annabi ce na aliyu dan abi talib fa qalu ya rasulullah huwa yashtaki ainai suka ce ya rasulullah yana fama da ciwon ido ne qala annabi yace fa arsilu ilayhi ku zo min da shi fa utiya bihi sai aka zo masa da shi ashe rabon na aliyu ne shine mutumin da yake san Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke san shi baya nuna sahabbai ba sa son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah ba su amma wannan khususiya ce wani abu ne Allah wato ainihin shahada ce ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Ali radiyallahu anhu fa utiya bihi sai aka zo da Ali fa basaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi annabi sai ya tofi a idan shi wa da'a lahu ya masa addu'a fa bari'a hatta ka an lam yakun bihi waja Ali ya warke atake sai da ya zama kamar ma idan bai ciyo fa'atahu raya sai annabi su sai ya bashi wannan tutar kenan yaƙi ba a zuwa sai da shugaba haka ne yawa shi yaƙi sai da jagora ba a yaƙi da ka in aka ce za a yi yaƙi da ka sunansa hargowa amma sai da shugaba faƙala aliyu sai shi ya rasulallah wa qatiluhum hatta yakunu mislana shin zan yaƙe su ne sai sun zama kamar mu sun zama musulmai sun musulunta qala annabi sai ya ce da shi unfuz ala rislik kai dai aliyu tafi cikin nutsuwarka saboda yahuda mutane ne mai makirai masu makirci hatta tanzila bi sahatihim har ka je ka sauka a filin garinsu sun mad'uhum ila islam kun ji manufar jihadi in ka je gunda suke abu na farko ka kira su zuwa ga musulunci kina ya kuyan uwa musulmai musulunci bai zo da cewar kisa bane kawai ko ɗan ta'adda ba ne a kiran mutane yake zuwa ga musulunci waɗanda ba su musulunta ba su musulunta su ce la'ilaha illallah ba don komai ba saboda babu wanda zai rabauta a nan duniya ko a lahira sai a ƙarƙashin inuwa ta me ta musulunci duk wanda ya mutu ba musulmi ba ba zai taɓa me ba zai taɓa rabauta ba don haka annabi sassan ya ce ka kiraye su zuwa ga musulunci zuwa ga la'ilaha illallah muhammadu rasulullah وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه sannan ka ba su labarin abinda ya wajaba a kansu na haƙƙin Allah in sun shiga musulunci shine in sun shiga musulunci za su ba wa Allah shi kadai ba za su shirka da shi ba sannan za su tsaye da sallah sannan za su ba da zakka wannan shine abin da yake cikin musulunci ba wani abu ba fa wallah sai annabi ya ce da ali na rantse da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan mutum daya Allah ya shiryar da shi ta sanadiyarka khairun min an yakuna laka humrun na'am shi yafi maka alkhairi da a ce kana da garken jajayen raƙuma annabi sassan yake faɗa ali radiyallahu an ka je ka yi da'awa ka kira su zuwa ga musulunci mutum ɗaya musulunta ya bi shirya ta sanadiyarka wallahi shi ya fi da a ce an baka mai garken jajayen raƙuma ma'ana yanzu kai ma ka kira mutane zuwa ga addini su ba addini daidai su shiga musulunci ko su yi riko da sunar annabi sallam shi ya fi maka alkhairi akan duk abin duniya da za ka iya tarawa so da in ka tara abin duniya wa kake tarawa wasu أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها gidaje da muke gina zamani muke gina dukiya ko in dai ka tara ta wuce ta wacce za ka yi uzurin rayuwarka to wani ka tarawa na haka amma in wani ya shiryu ta sanadiyarka to kana da ladan shiryuwar da ya yi sannan duk wanda ya shiryu shi ma ta sanadiyarsa za a baka kamasho قال حماد ابن سلمة حماد بن سلمة يجي أنبأنا عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر واتو عبيد الله بن عمر يابا النافع دق نافع عن ابن عمر دق أبلاء بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر واتو دق أبلاء بن عمر أبلاء بن عمر يكي شو عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا يا خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم حسي ديرس أسوزوا أغمي واتو أينهم قصرهم جدا جنسو فغلب على الزرع sai annabi ya rinjaye akan me wato ainihin gonakinsu shukokinsu a nan annabi sallam wato sai da aka gumurzu da su sosai so da suna da ganuwoyinsu da suke shiga wanda kuma suna shirin in mutum ya ritsa su don shekara guda za su iya zama a ciki don haka duk wani ruwansu da abincinsu suna iya samun shi a ciki sun san yadda suka yi wayanin ɗin ruwa sun san yadda suka yi ko'ina suna da wato ainihin wato technologinsu na wancan lokacin da haka suna iya shigar da abincinsu ruwansu kuma ta ciki sun yi nemo rijiyar da za ta iya shayar da su to amma a hankali annabi sassan duka sai da ya biya mi ya fasa ya fasa wani kawon baba magana yake ya fasa waɗannan ganoyin nasu da haka ne fa galaba ala zara annabi sassan sai rinjaye a gonakinsu wa nakhl da dabinansu wal ar da wato ainihin kasarsu fasalahuhu ala an yujlu minha wa lamma hamalat rikabuhum wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal bayda anan sai suka sulhunta da annabi sallallahu alaihi wasallam za su fita su bar khaybar amma mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su duk abin da abun hawa zai iya dauka ya dauka amma abin da ya shafi zinare da azurfa kuma su barwa me su barwa annabi sassan dukiya ana kowa zai dan dauki abin da zai iya dauka anan yahudawa suna karanta waɗannan duk tarihi yanzu yana nake karanta muku ko su ma suna karanta cewa annabi sassan ya kori kakannin su a Khaibar amma abin da yake faruwa shine kun san Allah ya siffanta su da cewa me suna me yuharifuna al-kalima an mawadi'i sannan suna ɓoye suna canja yanda kalmomi suke a gurbinsu sannan kuma suna ɓoye wasu abubuwa ba sa karantawa tsatsan nasu cewar asali daman zuwa suka yi fatan cewar manzon da za a turo na ƙarshen zamani an faɗi yanda za a turo shi gari mai dibinai wanda shi ne zai zama zai a makka zai yi hijira zuwa madina fatan su ya kasance a cikinsu na farko kenan na biyu kuma ba sa faɗa musu cewar ga abin da suka yi annabi sassan ya fatattake su amma wanda ya musulunta irin su abdullahi bin salam annabi ya kore shi ba ya ci gaba da rayuwa to amma duk ba sa faɗa sannan irin su kab al-ashraf al-yahudi da annabi sassan ya sa aka kashe sai dai kawai su faɗa wa yaran su cewa me an kashe musu kaka ba yahudi amma ba sa faɗan me aka kashe shi amma suna zama su karantar da me su ma junansu wannan shi yasa zaka ga ba yahudi yanzu ya ce maka yana jin ƙanshin dabinan khaibar ma'ana wata yana da samun zai koma madina kenan kuma wannan shine a kharitansu shine a map ɗinsu yanzu suna so gazza yan gazza su shiga masar su koma masar da zama su tura su yan west bank addifar garbiya yanzu kenan su kuma suna so su koro su cikin joda shi ne yanzu matakinsu ne yanzu wanda turam da ya ci yanzu da wasu musulmai suke murna turam ya ci ya ce mafdin isra'il ta yi kaɗan za a buɗa ta kuma in ya hau zai buɗa ta in zai buɗa ta ta hanyar mai ƙasashen larabawa da ƙarfi za a mamaye na haka yanzu cin da yin nan na san daga cikin lissafinsu akwai wannan tun da wancan ya yi wata ajanda shine kudus ta koma mai ƙarƙashin kafin headquarter na isra'il to yanzu ma in ya ci za ku ji ajandar da zai domin suna da akidan cewa sai sun kafa wa yahudawa daula ƙasa ta yahudawan da labanan tana ciki siriya tana ciki wani yanki na jordan yana ciki masar tana ciki daga ciki har makka da madina suna da mai plan amma inna hum yakiduna kaida wa akidu kaida su ba sa tunanin za a mutu kuma ba sa tunanin akwai lahira shi yasa Allah dama ya siffanta su cewa ne waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana shi burin yahude ba yahude kowace irin rayuwa ne amma ya rayu shekara dubu ma'ana ya rayuwa rayuwar da me ba za ta kare dan haka dai suka ce a basu su dauki abin da abin hawa zai iya dauka amma abin da ya shafi dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا النبي يجي ياجي أما غا شرعي كسو كسكولة سبوية كومي فإن فعلوا فلا ذمة لهم إذا سك هكا تباب ونا الكولي باس وتدا وتا الفرما ولا أحد باكم أمي الكولي فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي ابن أخطب to sai suka ɓoye wata jaka wato fata wacce cikinta akwai dukiya wato ta huye ɗan akhtab كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النظير لوكا تشندا أكا كوري يهودا بن النظير شي حويدا أخطب لنا يا دوكيتمي يا واتو أينهن تفود إتزوا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي سأل النبي يكلا بفن حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير يا لابان wannan jakar ta dukiya wacce huyai ya tafo da ita ɗan akhtab daga annadir ƙala sai wannan baffan huyai ɗan akhtab ya ce azhabatun nafaqat wal hurub ya ce uzurin rayuwar yau da gobe da kuma yaƙi-yaƙi ya ƙarar da wannan dukiya faƙala annabi ya ce al'ahadu ƙalil alƙawalin da ya kusa wal malu aktharu min zalik ya ce wannan dukiyar kuma ta fi haka yawa ba haka take ba ma'ana sun ɓoye wani abu kuma an yi sharaɗi kar su me kar su ɓoye to bai yahude karka yi tunanin za ka yi alkawari da shida mai cika maka mun karanta farko annabi sallam da ya zo madina bai nemi ya tashi hankali da su ba sulhu ya nema yi amma duk a hankali sai da suka dinga warwarewa mai alkawarin to haka yahudawa suke ba za ka taba alkawari da bai yahude ya cika maka ba an gane ba za ka taba alkawari da bai yahude ya cika maka ba haka yahudawa suke suna da warware alkawari don haka annabi sassalan fadafa'ahu na sassan ila zubair annabi sai miƙa baffan huɗa akhdan zuwa ga abla ɗan zubair famassahu bi azab abla ɗan zubair ya azabtar da shi faƙada ya ce ƙadara aitu huyayyan ya tsofu fi khirbatin hahuna to anan sai ya faɗi gaskiya ya ce to dai na ga huyayyan yana kai kawo a wannan kangon fa zahabu sai suka tafi fatsafu suka kewaya fa wajadul maska fil khirba sai suka samu wannan dukiyar a wannan kango فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي الحقيق akwai ƴaƴan wato abul haqiq wanda shi ma bai yahude ne mai ta'addanci sai annabi sallallahu alaihi ya kashe su wa saba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahum annabi sai ya kama matan su wato ainihin matan su wa saba su nisa'ahum wa zararihim annabi ya kama ƴaƴan su da matan su a matsayin bayi wa qasama amwalahum kuma ya raba dukiyoyin su bin nakti alladhina kasu saboda abin da suka yi na warware alƙawari a nan na faɗa mana cewar idan yahudawa sun tashi karantarwa sai su danne yatsarsu a gurin cewar sun warware alƙawarin sai su karanta kawai cewar annabi ya kama 'ya'yan a matsayin bayi da waye da mata kun gane kuwa amma nan tarin duk suna karantawa shi yasa yanzu kuwa suna kace musulmai dan bai yahuda ya je asibitin yara ya bombin ɗinsa kar ku tunana a wajen sai ya laifi shi dama wani yana gaba wani abiye ba yana gara mu ko yake an gane wa arada an yujliyahum minha annabi ya so ya kore su wato ya kora su daga wannan yanki na khaybar fa qalu sai suka ce ya muhammad da'na nakunu fi hadhihi al-ard nuslihuha rabu da mu mu kasance a wannan gari mu kyautata wa naqumu alaiha mu kuma mu tsayu a gurin gonakin saboda mu mun san jejin saboda guri ne da yake da gonakai to sun san yadda suke kula da gurin fa nahnu a'lamu biha minkum suka ce saboda ya Muhammad mun fi ka sanin wannan guri mun fi ka sanin yaushe ya kamata a yi shuka yaushe ya kamata a girbe yaushe kamata a gyara gurin fa atam khaybar ala anna lahum ash-shatr min kulli zar' annabi sai da ya basu amma sharadi shine suna da rabin me rabin duk amfanin da za a samu wa kulli thamarin badani rasul sallallahu alaihi wasallam haka kowane amfani aka samu za a raba biyu a basu rabi sannan tsawon lokacin da annabi sassan ya ga ya dace ya kore su a gurin ya kore su duk abin da annabi sassan yake ya koyan wa musulmai shine da umarni na Allah yake ba da kai yake ba Allah ya sanar da shi cewa zaman lafiyan ka shine yahuda su ba sa kusa da kai to yanzu mu ma zaman lafiyar mu shine a ce ba sa kusa da mu ma'ana zaman lafiyar musulmai yanzu a tsibirin larabawa nan yanzu middle east din nan shine a ce babu isra'il amma matuka akwai isra'il kan balaraman wannan iraki da balaraman saudiya ba zai taba haduwa ba so da kullum suna da ka'ida cewa in kana son shugabanci ka raba kan al'umma ka'ida ce a wajen su cewa ka raba kai sai kai me sai kai shugabanci amma in dai kan al'umma a haɗe yake to ba za ka taba galaba kai nasara ne akan wato ainihin al'umma ba wa saba rasulullah sallallahu alaihi safiya binta huyay ibn akhtab to ku ji adalci ana annabi sallallahu sai ya zamo ya wato ainihin kama safiya yar gidan huyadan akhtab dinnan a matsayin mai baiwa safiya dinnan in za ku tuna na taba ce mana take cewa huyadan akhtab babanta kenan da abu yasir baffanta tace duk duniya ba wanda suke so a duniya irinta tace da yamma in sun dawo daga gona daga kasuwarsu in yara suka zo taryansu ta ce ba su biyun ba sa ɗaukan kowane yaro kowa da baban nata da babbanta so suke su ɗauke ta ta ce amma da suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya sauka a kuba ta ce asusuba suka tafi masallacin kuba suka je suka gano annabi sallallahu alaihi wasallam cewar shi ɗin shi ne saboda allah dama ya ce ya harifunahu kama ya harifuna abna'ahum in sun ga annabi ba za su yi tambaya ba sun riga sun san wannan shi shi ne ta ce da yamma ta suka dawo suna jan kafa suka dawo ta ce da suka dawo da ta gansu yadda ta saba musu ta je ta tare su haka ta yi ta ce wallahi ba wanda cikinsu ya zo ya yi alamar ma zai ɗauke ta ta ce kawai abin da ta ji babanta ne ko baban nata yana cewa ɗaya yana cewa ɗaya a cikinsu shine a huwa huwa shin shi ɗin ne wanda muka karanta a littafin muka gani ya jijjiga kai shi ne ya ce mai kaji a ranka ya ce gaba da shi hannan mutu wannan su ne yahuda mai kaji a ranka ya ce gaba da shi hannan mutu ba za ka musulunta ba zai musulunta ba to don haka amma annabi sassan kunga ta faɗo a kasan shi a matsayin baiwa wa a rada alaiha rasul sallam islam annabi sai ya bujuro mata da musulunci kun ji akidar annabi sallam in kai ba musulmi ba ne ba so yake yanka kai kashe ka ba a kiran ka yake zuwa game zuwa ga musulunci sai dan kai taurin kai sai a dauki mataki na gaba wannan shine addinin mu bayan mutane yanzu an samu wasu yana kura ko lankurawa ne ko lakurawa an ce da karfi ko suke abin ne ko mai su ma waɗannan wasu ne yan kwangila za su zo su gama kwangilar su kuma Allah ya tona musu asiri muna addu'a yanzu ma Allah ya tona musu asiri da wannan ba addini suke yi ba musulunci muna da shugaba ko ba mu da shugaba ta yaya kawai kowanne yanzu kawai za mu iya ni dinnan na tim ko in ce mu je kasuwa mu karbi zakka ni waye akwai shugaba akwai sarki akwai mai anguwa haka shugaban mu sarkin musulmai amma an ce su kowa zuwa suke shago in sun ganka da ce zakkar ka kaza su ɗebe to su kaiwa alhali annabi ya ce a karbi zakkar daga masu kuɗi a bawa talakawa ai in sun karba sai su ba mutanen garin to sun karbe sun tafi da ita sun tafi da ita ina wallahi waɗannan duk 'yan kwangila ne kuma duba za su yi nasara ba yadda boko haram ba ta yi nasara ba wallahi su ma ba su yi nasara ba wannan ba addini ba ne kuma saboda a muna na addinin mu a nuna wai jihadi ta'addanci ne kowa ya tashi ta'addanci sai ce jihadi zai nan mun sha karanta ladduban jihadi ka kira mutane zuwa ga musulunci idan sun ƙi su biya haraji idan sun ƙi sannan ka yaƙe su sannan akwai ladduba amma na yan uwan turji ne ɗaya suke da bellar turji ba su da wani bambanci dan ta'adda ne su ma yan ta'adda ne ba addini suke ba mu addinin mu komai yana da ladabi jihadin in yakin za a in zakkan ne akwai shugaba annabi ba shi ya nada mu'az dan jabal bai je yemen ya ce in ya je yemen din in sun musulunta ya karbi zakkar ga yanda zai da zakkar to su wa ya nada su za ta zo ta bayyana kuma za ku ga wallahi Allah ba zai taimake su ba so da ba hidimar Allah ba ce bayan da za su je amma duk wanda ya sa hidimar Allah da gaske daidai a gaba to Allah zai ba shi nasara Allah ya rufa asiri dan haka dai annabi ya kira safiya zuwa ga musulunci fa aslamat sai ta musulunta fastafaha li nafsihi annabi sai ya zabe ta a kansa ana rawaitowa safiya din nan ita ce annabi sassan bayan ya aure ta sai ga tabo a fiskanta ya ce mi ya faru ta ce tsohon mijinta ne gaura mata mari bai hude ne mi ya sa mari ta ce wata nan ne ta kwanta da daddare ta mafarki wata ya tsage biyu rabi ya faɗo ɗakinta da ta faɗa wa mijin shi ne gaura mata mari ya ce so yake ki auri wancan mutumin madina annabi sassan a kunga mafarki yadda yake zuwa ko kuma alul kitabi yahudawa fa alul kitabi ne suna da ilimin bai wude ba jahili ba ne yana da ilimi so da suna karatu ba irinmu ba ne mu yanzu cutan kasada ta kama mu ba ma karatu ba ma karatun addinin ba ma karatun mai zamanin shi sa aka ce mu da yaƙi biyu amma ina faɗa wani yanzu keke aka yi mai moto kun ga so da ba ma karatun zamani shekara nan ana fizik a najeriya amma ba a iya haɗa wannan mashin mai moto ɗin ba keke mai moto in ka yasa wasu yara ne yan firamare ko sakandare suka haɗa shi a wata ƙasa ba ma karatu kuma duk rashin karatu ne komai din yana cikin littafi ba wani ilimi ma faradna fil kitabi min shay komai yana cikin alqur'ani komai in kai karatu zaka same shi a littafi dan haka dai annabi sallallahu ya zabe ta a karan kanshi wa ataqa annabi an ta ta waja'ala itqaha sadaqa annabi ya sanya an ta ta shine sadakinta wa shakka sahaba hal ittakhadha surriya aw zawja nan sabai sai suka shiga shakku cewa yanzu wannan safiya din annabi ya dauke ta ne a matsayin mai sadaka baiwa ko kuma mai mata faqalu sai suka ce unzuru ku duba in hajaba fa hiya ihda nisa'i annabi in ya sa hijabi tsakaninta da mutane to matar shi ce wa illa fa hiya mimma malakat yaminu amma in ba haka ba to baiwa ce falamma tahala wato lokacin da suka tashi za a tafi watta alaha khalfa annabi sai mace shimfiɗi a bayan shi wa maddal hijaba baina wa bainan nas sai sanya hijabi tsakaninta da mutane kenan ta zama matan shi fa alimu anna ihda nisa'i sai nan suka tabbatar cewar mi suka tabbatar cewar ɗaya ne daga cikin matan shi walamma qadima li yahmilaha ala rahal lokacin da annabi sallallahu ya dawo domin ya dora ta akan mi wato ainihin abun hawan shi ajallat ala rahli ajallatu an tada qadama ala fakhidhi na annabi sallallahu ya sanya kafan shi cewa ta taka ta hau hakan sai ya mata girma fa wada'at rukbata a ita kuma sai ta sanya gwiwanta kafar annabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi a cinye shi kenan thumma rakiba sai ta abin hawa nan kun ga tawalu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kafan shi domin ta taka ta mi ta hau raqumi ita kuma ta ga taya za ta taka cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kafar ta shine ita kuma sai ta sa gwiwar kun ga ta mutunta dai ko radiyallahu anha wa qasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaybar ala 36 sahma annabi sassan dukiyar da aka samu ta khaibar sai ya kasa ta a cikin mai saham wato kaso wato ainihin wato 36 36 ja'ala kullu sahamin mi'a sahamin kowane sahami ya zama yana cikin mai akwai cikinsa akwai saham 100 fakana salasatu alafin wasu mi'a saham sai ya zama akwai mai kibau wato kibiya wato ko kaso dubu uku da salas alaf wasu mi'a dubu uku da ɗari shida fakana da rasulullah sassanan wal musulmi na nisfa min zalim sai zamo da annabi sassan da musulmai annabi ya ba su rabi wa huwa alfin wa thamani a saham wanda shine kaso mi dubu ɗaya da ɗari takwas li rasulullah sassan sahamun ka sahami ahadin musulmin annabi ma yana da kaso kaman kasan ko ɗaya daga cikin musulmai wa azala nisfa al-akhar annabi ya keɓance ɗaya rabi din wa huwa alfin wa thamani a saham li nawaibihi sai annabi sai sai kefance sauran dubu ɗaya da wato ainihin ɗari takwas ɗin ga wato ainihin sauran mataimakansa wa ma yanzilu bihi min umurin muslimin da kuma mi abin da nan da wa'ibihi zai iya zama abin da ya shafe shi shi sallallahu alaihi wasallam ɗin da kuma abin da yake saukowa mai ga musulmai ya same su na a taimake su sai ya zamo wannan rabi annabi sai ya ware shi domin haka mala yace wal imamu mukhayyarun fi ardil unwa shugaba yana da zaɓi a ƙasar da aka karɓe ta da ƙarfi bainar kasmiya wa waƙafiya ɗayan biyu ko dai shugaban ya rabar da ita du ko kuma mi ya batta waƙafi wa ƙasama ba'dha wa qasmi ba'dha waqfi ba'd ko kuma ya rabar da wani sashi wani sashi kuma ya mi ya wato ainihin bashi a matsayin waƙafi wa qad fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anwa' ath-thalatha wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka din gaba daya فقسم قريظة والنظير النبي يا ربا دا قريظة دا نظير لوكشن دا أكتشي سدياجي ولم يقسم مكة أما بربا دا مكة با وقسم شطر خيبر رب خيبر كما يا ربا دا إتا وترك شطرها يا بربي وإنما قسمت خيبر على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يا ربا دا يا كسا تبيو إتا خيبر سبودا تا كسا نشيني كيب أنشغ إيا وند سكا جيمي sulhul hudaybiya kamar da Allah ta'ala ya faɗa cewa iya dukiyan khaybar iya wanda suka je mai sulhul hudaybiya ne man shahida minhu man ghaba wanda ya je khaybar ko bai je ba matukar dai ayin sulhul hudaybiya da shi to yana da kaso ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر ابن عبد الله daga cikin wanda suka je sulhul hudaybiya amma ba su samu zuwa khaybar ba akwai jabir dan abdullah فقسم له رسول صلى الله عليه وسلم كسام من حضرها النبي سي باشي كسو كمان كسان وان يجي وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم سام لو سامان للفارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينا كسو أكني duk wanda yake da abin hawa to a ana ba shi kaso uku ne kaso ɗaya na shi kaso biyu na abin hawan shi wa fi hadhihi al-ghazwa qadima alayhi sallam ibnu ammihi qadima alayhi sallam ibnu ammihi Ja'far ibn Abi Talib wa ashabu min al-Habasha to a wannan yaƙi ne kuma ɗan baffan annabi sassalam wanda shi ne ja'far ɗan abu talib da shi da wanda suka yi hijira zuwa habasha suka zo zuwa ga annabi sassalam kun san akwai sabon da suka yi hijira zuwa zuwa habasha hijira ta farko da ta biyu ta farko sun yi ta daga baya suna can suka samu labarin ƙanzan kurege cewar me an daina musguna musulmai an daina takura musu suna ƙoƙarin dawowa kenan suka samu labarin nan na ƙarya ne da aka suka me suka koma ba su wato ainihin zauna ba wa kana fi man qadima ma'am asma bint umais daga cikin wanda suka tafo daga wato habasha din akwai asma yar umais habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa a sahabban shi lokacin an matsa musu a makka an hana su sakewa annabi ya ce akwai wani sarki ba musulmi bane a lokacin kirista ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me su je can yana da adalci najashi ashama sunan shi don haka mi suka je suka zauna cikin aminci lokacin kafinan maka sun yi ta tura 'yan aika a ba su waɗannan musulman a dawo da su amma ya ki ya ce tun da sun zo nan sun zaɓe ni na ba su ya musulunta da ya rasu a nan sassan ya masa salatul ga'ib saboda ya mutu a gurin wanda ba wanda ya sallace shi da wannan muka ce abin da aka yi na sallan ga'ib da aka yi wa wannan malamin bocin da ya rasu kuskure ne kuskure ne ba daidai ba ne idan mutum ya mutu a garin musulmai an masallar ga ba a masa salatul ghaib an gane wannan shine karatu kuma shi muka karanta amma zancen misali na mutu a egypt kun tabbata a egypt dai garin musulmai ne ko egypt kan kowa ya sani a garin musulunci ne masar to in an mun sallar gawa a can a nan ba wanda zai mun sallah amma ba fata ba wani ya tafi amerika ya mutu a can wani ƙauyen kiristoci muka tabbatar me ba a masalla ba to a nan mun tabbatar ya mutu ba a masalla ba to a nan za mu yi salatul ga'ib ma'ana za mu yi sahu mu masa sallah an gane yawa wannan shi ne na haka annabi sassanin ya yi wa najashi sallah ranar da ya mutu saboda ba a masa sallah ba amma wanda ya mutu a garin musulmai aka masa sallah amma nan ba mu san me yasa suka ce a yi sallar ba Allahu a'lam amma dai ba dalili tayi mu je gaba dan haka dai qala abu musa abu musa al-ashari yace fa wafaqna rasul sallam hina fata khaybar fa ashama lana to annabi nan ya zo sai muka dace da annabi sallam muka same shi lokacin yayi fatu khaybar dan haka ba a raba dukiyar ba sai aka raba da mu wannan kuma adalci ne na musulunci idan mutum ya zo ana raba dukiya kar a ki bashi a bashi ko daukani ne ko raban gado kuma mutum yi wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan wani babba ya zo wani dan uwa ya zo za a raba gado baya cikin wanda za su ci gado to Allah ya ce a tsakura mishi kuma a faɗa wani magana mai daɗi to haka su ma da suka zo an samu dukiyar duk da ba su ba su san me ya faru ba amma ganin cewa da sun gani da idan su sai musulunci ya ce a basu an gane da haka haka addini ya karantar wannan qala yake cewa karfe nawa ban da agogo fa wa dakhalat asma'u bint umais ala hafsa asma' yar umais da nawa ke shiga طيب nan minti biyar mu dan kadisa qala wa dakhalat asma' bint umais ala hafsa fa dakhala alaiha umar to ana asma yar umais da ta dawo daga habasha ta shiga wajen hafsa sai umar ya shiga wajen ta faqala yace man hadi wace ce wannan qalat asma tace asma ne faqala umar sabaqnakum bil hijra umar yace da ita mun riga ku hijira nahnu ahaqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum mu muka fi cancanta da annabi sallallahu alaihi wasallam فغضب سيف تيفشي فقال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ita asma da annabi ya shigo sai ta ce da shi ya ma'aikin Allah inna Umar qala kaza wa kaza Umar ya ce su suka fara hijira sun riga mu da hijira duk da yana nufin hijira na Madina shi a ganin sa wanda ya je Habasha ba shi ya fara hijira ba a su da suka zo Madina ga abin da Umar ya ce fa qala Rasulullah sallallahu sai annabi ya ce laisa abi ahqqa bi minkum a a bai fi ni wato bai fi kusa da ni ba ko cancanta da ni ba lahu wa li asabi hijratun wahida wa lakum antum ahlu safinati hijratani annabi ya ce shi hijira ɗaya fa ku kuma biyu kuke da ita kun je habasha kun zo madina an gane shi kuma iya madina ya zo maganar da umar ya faɗa ba haka bane da haka annabi ya rarrashe ta wa fi hadhihi ghazwa ghaza a wannan yakin ne summa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka sanya annabi guba wa ya sanya gubar bai yahudiya yawa ta tambaya ahdat lahu zainab bintul haris al-yahudiyya wannan sunanta kenan zainab yar al-haris ba yahudiya sai ta sanya guba a annabi sallallahu imra'atu sallam ibn mishkab shatan mashwiya qad sammatha ta bayar kyautar gashashiyar akuya ne wa annabi sallallahu shi annabi yana cin kyauta da haka ta bashi wa sa'alat ayyul lahmi ahabbu ilayhi ta ce wani nama a jikin dabba annabi ya fi so faƙalo zira suka ce kafar akuya fa aksarat mina summi fi zira'i da ta tashi zuba gubar wannan gun da aka ce annabi ya fi sha'awa sai ta sanya ta fita ko ina yawa falamman ta hashe min zira'iha annabi da ya gutsiri wannan zira'in akuyan akhbarahu zira bi annahu masmum kafar akuyar ta sanar da annabi sassan cewar guba ne ke dauke da ita فلفظ الأكل والنلوم انتفأ النبي صلى الله عليه وسلم حكم ثم قال النبي يتي اجمعوا لي من هاهنا من اليهود النبي أتاكيتي كتترى من دب يهودا عند سكيت وكنا فجمعوا له سيأكم يتتروس وقال النبي يتي إني سائلكم عن شيء زن تنبيك وانا أبو فهل أنتم صادقي فيه شن ذاكو من غسكياتي قالوا نعم سكتي إيه قال النبي يتي أجعلتم في هذه الشاتي صمًا shin kun sanya guba a nama akuyan nan kalu na'am suka ce e qala fama hamalakum ala zalika annabi yace me yasa kuka sanya gubar kuka bani in ce qalu aranna in kunta kaziban nastarihu minka suka ce mun so ne in kai makaryaci ne mu huta da kai wa in kunta nabiyyan lam yadurraka in kai annabi ne mun san hakan ba zai cutar da kai ba kudi bai hude wallahi wallahi yanda ba su sassauta manzan Allah ba sassanan ba za su sassauta mana ba kawai bai wuce ka san da wa za ka zauna wallahi haka suka sa annabi a gaba na faɗa muku sai da ya kakkaɓe su a madina ya zauna lafiya da umarnin Allah kuma yi don haka wallahi middle east wallahi in kuka ga an san zaman lafiya a syria a iraki a lebanon philistine ordon wallahi sai ba isra'il amma inda su yahudawa yahuda ba yahuda behude behude ne to behude behude ne to kundi dai suka ce mun so ne mu huta da kai in kai annabi ne hakan ba zai cutar da kai ba waji abil mar'a aka zo da matar ila rasulullah sai zuwa ga annabi fa qalat ita kuma sai ta ce aratu qatlak so ne na kashe ka kawai ido da ido so ne na kashe ka kuma fa sun san shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun sani fa ba ban sani bane sun sani abdullahi bin salam ya ce wallahi na fi tabbaci akan annabi shi shine akan ɗana da na haifa sau da yadda suka karanta shi a littafansu amma duk da haka me bai huda ya zo ya tambaya annabi sallam annabi kafin ya bashi amsa ya ce in na baka amsa zaka musulunta ya ce da kunna kawai zan ji ya gama tambayan annabi annabi ya gama bashi amsa ya ce sadakta na kai gaskiya kai annabi ne amma ya tafi kayansa ba zai yi imani ba faƙara annabi ya ce ma kana Allah li yusallataki alayya Allah ba zai baki nasara a kaina ba qalu ala naqtuluha sabai suka ce mu kashe ta mana qala la annabi ya ce a a walam yata'alat laha annabi bai mata koyi ba walam yu'aqibha bai mata hukuba ba wara abu dawud wa ghayru anna sallallahu alaihi qatala lamma mata bishr ibn al-bara bi sababiha amma abu dawud ya rawaito da wani cewar annabi daga baya bishir dan albara yana shi wanda shi kuma har ya haɗi wannan gubar ya mutu sai annabi ya ce to tun da har wani ya mutu to nan za a kashe ta kisasi na haka aka kashe ta akwai darussa a wannan yaƙi da kuma muhimman hukunce-hukunce na fiƙi wannan insha Allah ta'ala su ne za mu ji zama na gaba amma dai ina tunanin karatu ne yana fitar mana da cewar su a yahuda ko yawa to yahuda kenan kuma yana da kyau in kana karatun alkur'ani in ka ji an ce yahudu ka kula mi suka yi ya suka yi yahuda duk da ka ji wa qalatul yahudu uzairu ibn allah za ka ji sun ce uzairu dan allah ne wa qalatul yahudu yadullahi maghlula sun ce allah marowaci ne wa qalu la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce in ka ganka aljanna ba yahude ne ko kirista wa qalu lan tamassana an-naru illa haka zaka yi ta ji yahuda yahuda na haka ka faɗa ka suwaye Allah yake faɗa maka Allah yana maka bayanin su suwaye tofe yanzu ma ga tsatsan su nan akwai shi su suka kirkira mana banki kuɗinmu ne amma suke cinye mana kuɗi maimakon ya zama banki tsarin musulunci a iya yin banki na tsarin musulunci ko ba za a iya ba amma suka yi dukka suna raba mu da addinin mu kullum suna sa mana san duniya so da sun san cewar nasarar mu tana ga yadda muka yi riko da me addininmu suna kirkirowa kungiyoyi na 'yan maɗigo da 'yan luwa da 'yan kogi suna shigo mana da su da kudadensu suke kashewa shin mu masu kudinmu suna iya kashe kudi mu ma mu ceto matasanmu mu ceto al'ummarmu ta wallahi da suke kashe kudi din na dare da rana su rusa tarbiyyarmu su rusa mana ɗabi'unmu kyawa su rusa mana addininmu mu ma in muna so mu dawo da samari hayyacinsu mu dawo da mutane su fahimci addini fa sai an kashe kudi yau sai masu kudi sun zo sun sa hannu a cikin hidimar da'awa an karantar da al'umma shine za a ceci al'umma amma su ba sa gajiyawa dare da rana yi suke sai dai mun gode wa Allah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin insha Allah ta'ala daga wannan satin mun dawo karatu muna godiya da iyaye da yan uwa da suka ringa kira cewar karatu ya dan tsaya ai hakuri nefa ta janyo aka tsaya bayan nefa yadda muwa kowa ke shiga jeji ya noma muwa muna dan tabawa dan kaɗan to wani sa'in hidiman jeji ta sa duk dai abin amma insha Allah yanzu dai an gama da jeji insha Allah karatu zai dawo gaba daya abin da muka samu damunar bana ta yi albarka duk wanda ya shuka ya samu ga iya mu haka ne to Allah ta'ala ya sa ya sa to a rai da lafiya akaiwa Allah ya sa a rai da lafiya akaiwa ubangiji ta'ala kuma ya karo mana damuna masu albarka Allah ta'ala yanayi da ake ciki Ubangiji ta'ala ya kawo mana sauki ya karo mana sauki Allah ta'ala ya farfado mana da tattalin arzikin ƙasarmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام